نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وليا تتبت الله سبحانه وتعالى من بين دومه أولا لنا تلانا الله ومن تيجا بركة للتابع على عقيدة الواسطية muna cikin bayanin kawo ayoyin da malamai waɗanda suke haɗa tsakanin tabbatar da kyawawan sunayen Allah subhanahu wata'ala da sifofin shi mafi ɗaukaka da kuma kore ma Allah subhanahu wata'ala sifofi irin na tawaya da na ƙasa rana ya ce mun tsaya ƙarshen ayat da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه كنا لإنت وما تحمل من أنثى الله سبحانه وتعالى يتكما باب وتمج وأن من زائدات cikin ilimin nahwu ana kiranta da min azzad wama tahmilu min untha babu wata mace da za ta dauki juna biyu wala tadau kuma ba za ta haihi wannan juna bin nata ba illa bi ilmihi sai da sanin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya san yaushe ta dauki ciki da sahi da rana da daddare tsakiyar dare cikin dari cikin sanyi karhi nawa da minti nawa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani kuma ba za ta dauki wannan cikin ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya san menene za ta dauka namiji ne ko mace dogo ne ko gajere baki ne ko bari kyakkyawa ne ko mummuna mai imani ne ko kafiri talaka ne ko mai arziki dan kasuwa ne ko ma'aikaci ne duka Allah subhanahu wata'ala sai ya san wani iri wannan yana nuna yawan ilimin Allah subhanahu wata'ala da ya kaɗaita da shi وقوله da faɗin Allah madaukakin sarki ne ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir domin ku san cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne a bisa dukkan komai komai da komai Allah ta'ala yana da iko akan shi shi yasa ya halitta sammai bakwai kuma ya halitta kasai bakwai kamar yadda sammai bakwai su ba dan komai ba Allah ya wannan domin ya nuna mana cewa shi mai iko ne a bisa dukkan komai da abin da yake so ya yi sai saboda yana da iko bisa kanshi wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma cewa kuma Allah subhanahu wataala ya zagaye da sanin komi da komi shi yasa ya halitta waɗannan sammai ya halitta waɗannan kasai ko ina bakwai bakwai domin ko ina ilimin shi ya shiga ko ina ilimin shi ya kai babu wani abu da zai koyi ma Allah subhanahu wataala ko sama ko kasa inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis samai wani abu bai bace ma Allah sama yake ko a ƙasa yake la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fil ardi fis samawati wala fil ardi ko fil ardi wala fis sama wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubin babu wani abu da zai gagari Allah ko ya bace ma Allah a cikin sama ko a cikin ƙasa daidai da kwayar zarra don haka Allah ya halicci waɗannan sammai da ƙasai guda bakwai ba don komi ba domin Allah ta'ala ya zagaye da sanin komi da komi wannan ma aya tana nuna yawan da ke ga ilimin Allah ta'ala cewa ilimin Allah ba ɗan kaɗan ba ne ilimi ne mai yawa faɗin samman nan kuma ba guda ba ce akwai wata samanta akwai wata samanta akwai wata samanta akwai wata samanta to can bayan sammai ɗin kuma wa samman bakwai bayan su shi kenan an ƙure wani wuri ne can kawai ikon Allah subhanahu wata'ala ne kadai Allah ya san miki wurin sannan kasai din nan su ma ƙarshen kasai bakwai din nan an kure ne ba kure ba saboda haka kenan wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala mai yawan ilimi ilimin shi mayar batun ilimi ne wa qawli ta'ala da fadin Allah madaukin sarki inna Allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin lalle Allah ta'ala shine ar-razzaq sigatul mubaraka ma'ana kathirur rizqi wasi'u Allah ta'ala mai yawan arziki ne mai yalwan arziki ne yana da arziki mai yawa wanda ya yalwaci halittar shi ba wai mu mutane da aljannu ba kawai duk halittu baki daya arzikin Allah ya ishe su ya wadace su ba su bukatar arzikin wani mu dai ne ba mu da haƙuri amma arzikin Allah subhanahu wata'ala da ya riga ya raba sai ya same ka sai ya same ka mu ne muke kin yin haƙurin halalin mu mu ketare ga ga haram domin Allah shine ar-razzaq mai yawan arzita bayi ne kenan wannan suna na Allah subhanahu wataala yana sa mu yi haƙuri da inda Allah ya aje in muka cincika mu a wurin halal ɗan kaɗan sai mu yi haƙuri da shi domin shi ne mai yawan arzitawa shi zai ba mu arziki mai yawa wanda zai wadace mu da mu da iyalanmu har ma mu yi sadaka da shi kuma har mu adana in mun yi imani da wannan suna na Allah subhanahu wataala amma in muka kiya to sai mu shiga gonar Allah subhanahu wataala sai mu taka dokan Allah Allah ya ce mu tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ga inda Allah subhanahu wataala ya tsaya mu tsaya nan gurin za Allah ya ce innahu lan tamuta nafsu hatta tastakmila rizqaha babu lan da za ta mutuwa wannan yana daga cikin abinda Allah subhanahu wataala ya sanya mu annabi sallallahu alaihi wasallama tun gabanin ya zama annabi zala ce innahu nafatha ruhul ruhul malak ko malakun ruhi fi nafath ko fi ruhi zala yace lalle malaika ya jefa a cikin raina cewa lan tamuta nafsu babu wata rai da za ta mutuwa hatta tastakmila rizqaha wa ajala sai ta cika arzikinta sai ta cika ajalinta saboda haka da abin da Allah ya rubuta ya same ka sai ya same ka bar sauri bari gaugawa yana nan tafi da za ka mutum zai gaugawa ya saki hanyar Allah kuma sai ka ga hanyar da ya rera dan Allah ya buɗe ke ta ya riga kuma ya saba da wannan muguwa hanya sai ya haɗa su biyu ya je ma Allah da zunubi ya je ma Allah da halalin da ya amma da ya yi haƙuri ya jumri ya ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala arzikin Allah zai iske shi don ba yadda za a yi ka mutu ka kowa wurin Allah ba ce sai ka canya arzikin da Allah ya kaddara ma a duniya yanzu Allah ya ce fa ajmilu fi talab ku kyautata neman arziki domin Allah shine ar-razzaq mai yawan arzika bayi da halalin din da ya sauƙaƙe musu zul quwwatil matin Allah ta'ala shine ma'abucin ƙarfi kuma ƙarfin cikakke ma'ana ƙarhin da ya kai ƙarhi ya yi tsanani sosai ƙarhin ya wuce misali shi yasa Allah subhanahu wataala duk wanda yake so ya tankwasa sai ya tankwasa shi cikin ruwan sanyi ba sai an kai ruwa rana ba cikin ruwan sanyi da sauƙi Allah subhanahu wataala zai karya mutum ba yadda zai duk wani jabbari wani mai jiji da kai mai taurin kai Allah subhanahu wataala ya tankwasa shi ya karya shi inda ba gaba karya wadda in amma ita shi kenan ba dori yake nan haka mutum zai tsayawa rayuwar shi tun da allah ya duniya haka allah subhanahu wata'ala ya tsara yana gwadon ƙarhin shi ga wanda ya hito na hito da shi duk wanda ya ce hito na hito yaƙi zai da allah sai allah ya gwada mai bai isa ba mutanen annabi nuhu sun yi allah subhanahu wata'ala ya hito musu ta inda ba su tsammani suna tsammanin ƙarhi gare su su manyan halitta ne sai Allah subhanahu wataala ya kokkogo musu ruwa daga sama kuma ya sauko ruwa daga sama ya kokkogo ruwa daga ƙasa ko ina cikin daki da ko ina cikin ruwa cikin wurin kasuwancin su ko ina ruwa na ta hitowa ina za ka tare aka bar mutane da ruwa kawai ba a kama su ana shaƙa su ba ko ana bugun su ba abin da aka musu kawai ruwa ne suka cika duniya ba inda mutum za ta kuma ruwan ƙaruwa suke yi karuwa suke yi ruwan suna ta cika kamar za su cika duniya su haɗe duniya baki da ruwa kaɗai sun isa mutum allah subhanahu wa ta'ala mai azaba da shi domin allah ta'ala ƙarhi gare kuma rundununan allah ba su da iyaka allah ba ƙarhin soja gare ba irin na mutanen duniya mutum kawai ƙarhin soja ne shi kaɗai banda shi babu wani ƙarhin aka kashe masu sojoji shi kenan ba ka da wata dabara sai ka ce ka miƙa wuya ka yi saran da shi ke nan ba da zafi to ƙarhin Allah ba haka yake ba balle ma Allah da hanyar da ya doya azabtar da bawan shi da ita sai ya zo babu wanda ya sai hana shi ba ka kure bare ya sake wata hanya ko kuma yana da su da yawa kowa da yadda ya dace ya mashi saboda Allah subhanahu wataala zul quwwatil matin mai cikakken karhi ne kuma karhin wanda yake yayi tsanani wa qawlihi subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani tamkar Allah subhanahu wataala babu wani abu komo wani iri ne wanda yake kamar Allah a cikin ayyukan Allah a cikin sifofin Allah a cikin sunayen Allah Allah subhanahu wataala bai da takwara kamar yadda muka gabatar warko wa huwa as-sami'ul basir kuma Allah ta'ala shine mai ji mai gani inna Allaha ni'ma ya'idukum bih inna Allaha kana sami'an basira Allah ta'ala ya ce lalle ma dallada abin da yake muku wa'azi da shi wani abu ne Allah subhanahu ta'ala ke mun wa'azi da shi yana mun wa'azi da mu rike amana mu mai da amana zuwa ga masu ita inna Allah ya'murukum an tuwaddu lamanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idukum bih inna Allah kana sami'an basira Allah na umarninku da mai da amanoni zuwa ga masu ita kuma idan kun yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci tsakanin mutane da adalci kowa kuma ya adalci kar ku zalunci kowa kar ku tauye mu kowa hakin shi to shine Allah subhanahu wataala yace inna Allah ni'ma ya'idukum aslin wannan ni'ma ni'ma ne ni'ma ma ya'idukum bi sau da aka sai aka yi da zamu mimun a cikin mimun sai ta zama mimun ɗaya amma mudgama inna allaha ne in ma ya ido kumbe ma dallada abinda allah subhanahu wa ta'ala ke maku wazi da shi inna allaha kana sami'an basira lalle allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto mai ji ne mai gani wa qawlihi subhanahu wa ta'ala ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا دمي إذ دخلت جنتك لوكتن da ka shiga gonarka aljanna anan gurin ana yin bustan yine gona garka qulta dan me lokacin baka ce masha Allah da kaga gonarka ta yi kyau ta cika da iyayen itace ta cika da dabinai dabinnan nan sun yi iya barjat sai ka ce masha Allah abinda Allah ya so ne na samu kuma haka Allah ya so in Allah ya ga dama gonan nan sai ya barta ta ci gaba da zubar mada amfani da iyan itace in ya ga dama kuma sai ya karar da ita dan me baka faɗa haka nan ba lokacin da ka shigo cikin garkarka la quwwata illa billah babu ƙarfi sai dai a wurin Allah subhanahu wataala ma'ana wannan amfani da na samu na cikin garkata ba da ƙarfi na bane Allah ya bani wannan ƙarfi Allah ya bani ikon na yi noma na yi shuka na yi komi na kula da itacen nan har suka yi ɗiya barjan duk babu komi daga wurina daga wurin Allah don bai baka faɗi wannan ba to shi yasa wannan aya malamai suka ce tana daga cikin ayoyin da suke magana cewa in ka ga abu ya burge ka ya kayatar da kai abin yana da kyawu maimakon ka tsaya kana ta yaban shi ka ce wannan kai Allah ba akwai kyau gare shi annabin kyanci ya gare shi maimakin kasa sai ka ce masha Allah la quwwata illa billah in ka wadi daga ba sai kai ta dumin wanda zaka kyanci ya gare shi kyau gare masihu kyau gare kai duk abin da kake so ka wadi ka dai riga ka yi ne ka ambaci Allah subhanahu wataala ga wannan abu amma in ka tsaya da dumin tsiya da mugun dumin da bai dace ba to wannan dumin naka yana iya ma abin tasiri Allah na iya jarraba abin da lalacewa ko da samun tangarda saboda ba ka ambaci Allah kamar yadda wannan bawa Allah da ya shigo cikin gonar shi alfahari yayin da gonar shi ta shiga da diya maimaki ya ambaci Allah kawai sai sai zan ita kama da ita shine abokin shi ke gaya mai walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada fa asa rabbi أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا سلقا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Allah subhanahu wataala ce da dai Allah ya so da waɗanda suke bayan su ba su yi yaƙi da juna ba ba su yi faɗa da juna ba min ba ni ma ja'atuhumul bayyinatu bayan kan hujjoji bayyanannu sun zo masu walakin ikhtalafu sai dai sabani suka yi bayan kan hujja ta zo masu bayan maganar Allah karara ta bayyana gare su amma kuma suka yi sabani suka sa son zuciya da sare saboda keta da bakin ciki da hasada wa minhum Allah ce to daga cikin su man amana akwai wanda ya imani wa minhum man kafar kuma daga cikin su akwai wanda ya kafirci dama sabani haka yake din ai sabani mutum da yake da gaskiya musamman ma sabanin da ya shahi aqida to aqida a cikin ta da yin sabani da yake da gaskiya dai ba da gaskiya matukar dai wannan matsala ta aqida ba matsala ce ta ijtihadi ba ba kokari ake sawa ciki ba matsala ce kaf'an tana da dalilin yankake to da an yi sabani mutum da yake da gaskiya to da haka nan wani Allah ya ce fa minhum daga cikin su man amana ko wanda ya imani cikin sabanin da aka yi mana ya yi gaskiya ya gane gaskiya wa minhum man kafar kuma ko wanda ya zama kafir walau sha Allahu maqtatalu da Allah ta'ala ya so da ba su hada da juna ba walakin Allah yaf'alu ma yurid shi ne Allah subhanahu wataala yana aikata abin da yake nihi inna allaha yahkumu ma yurid lalle Allah subhanahu wata'ala yana hukunta abin da yake nihi hukuna da farkon aya haka kawai ga inna allaha ko waɗanda suke da uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna allaha yahkumu ma yurid kuna da ita duka Allah ya ce uhillat lakum bahimatul an'ami Allah ya ce an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobi na ni'ima duka su wane ne dabbobin ni'ima ha ha الإبل والغنم والبقر su uku da zuwa ake ce ma dambogin dabbobin ni'ima wato waɗanda su kada yake yin damu zakka a cikin dabbobi su ne bahimatul an'am saboda muna yanka su mu ci saura kuma ba mu yanka su mu ci uhillat lakum bahimatul an'am Allah ce an halatta muku dabbobin ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abinda ake karanta muku menene abin da ake karanta mana hurrimat alaykumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi wal munkhaliqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala as-sabu illa ma dhakaytum wa ma dhubiha 'ala an-nusb wa an tastaqsimu bil azlam dalikum fisq wadannan sune ma yutla alaykum abinda ake karanta muku cewa ban da shi musai ko da ta saci ko da ta ragu ce ko ta dan akuya ko da ta ragu ce haramun ce duk da yake yana cikin bahimatul anam amma ya mutu ba tare da yanka ba saboda haka ya zama musu haka ma yankan da aka yi wurin wata itaciya ko wurin wani dutse ko wani wani gunki daga cikin gumaka aka yi tawassuli da shi da wani Allah subhanahu wataala wannan ma yankan saboda an yi shi ga wani Allah ne ta hanyar shirka aka yankan shi ma haramun da kuma wanda aka shaƙi wanda aka shaƙi da igiya ko kuma wanda ta gangaro ko wanda aka soke ta tana halbe-halbe shi ke nan wannan ma haramanci ba za a ci ta ba sai ta ɗauki lokaci in ta yi rai sai a yanke ta in kuma wannan ciwon da aka shi mata ya kashe ta shi ke nan dama wannan ciwon bai halatta a yanka ta ba wadda haka mutane na kuskure da an banke dabba sai kaga an doko wuka tana halba halba a yanki musayi ne wannan ba a yankewa sai an jira lokaci yayi dan dan dokan mata lokaci in ta mutu shike in kuma ta yi rai sai ta kamar za a yi jiya ta to sai a samu wuka a yanki tana halba halba an bige ta saboda kakka yi asara za ka yi asara addininka kana tsoron kai asarar kudin ka asarar dukiyar ka za ka yi asara addini illa ma yutla alaikum ghayra muhillis saidi ba kuna masu halatta farauta ba wa antum hurum alhali ku kuna cikin aikin haji wannan ma istithna'i ghayra muhillis saidi domin ghaira ana istithna'i da ita ko kamar yadda muka sani tana daga cikin adatul istithna bayan illa akwai ghairu ghairu ita kuma wato istithna'in ta idafa ake duk lokacin da za a istithna'i da ita to sai a yi idafa mudafin da mudafin ilayhi ghairu muhilli da illa ce na wurin cewa za a yi illa muhilli na saida mun gane ku wannan dai matsala ce tana to shi ma wannan istifna'i wannan aya tana daga cikin ayoyin alkur'ani masu ban mamaki wannan na larabawa gwanne game da larabci ba musulmi bane amma sakamakon wani cikin su yaji wannan aya ita kadai kawai hillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhilli sayri wa antum hurum inna allaha yahkum ma yurid yace ya musulunta saboda bai taba jin magana ba wanda aka yi istifna'i so bi cikin ta gajeren magana kuma ya istitna'i so bi kuma ta fa'idantar da fa'ida mai yawa taɓa jin magana irin wannan lalle wannan magana ce ta Allah subhanahu wataala ba magana mutum ba ce balarabe wani wanda yake takama da halshi yake takama da fasaha yana da bakin magana ya iya magana sosai amma ce bai taɓa jin magana ba irin wannan wannan aya ita kaɗai gajeren aya ne saboda mu'jiza ta alkur'ani mai girma inna Allah ya hukumu ma yurid lalle Allah subhanahu wata'ala yana hukunta abin da yake so faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda Allah subhanahu wata'ala yake so yayi nihi ya shiryar da shi yashrah sadrahu sai Allah subhanahu wata'ala ya bude kirjin shi lil islam saboda musulunci ya shiga ciki wa man yurid wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi nihin an yi billahu ya ɓatar da shi ya ja'al sadarahu bayyakan harada sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya sadarahu kirjin shi gaban shi bayyakan matsatse ne harajan mai tsananin matsi ne ka annama ya sa'adu fi sama'i kamar dai abin da yake hawa cikin sama abin da ke tahiya sama ba da yake da wanda yake faduwa daga sama ba wurin sauri wanda yake taya sama a hankali yake taya sai sa jirgi duk ƙarfin shi ba ya tashi kai tsaye kai sama sai an ba a hankali in aka ruga da gudu bisa kwalta in za ya tashi sai an rage ba ya yarda ce da ƙarfi amma wurin sauka wurin sauka in baka taba hawa ba sai hankalinka ya tashi wani irin dira da yake yi saboda sauka tana da sauki babu abin da ke tare ka amma sama iska ke akwai dole a ba hankali dole a tare iskan da yadda yake so amma ƙasa ya riga ya koro kare iska kawai sai ka da yadda kake so to haka misalin mai imani da misalin kafir yake misalin kafirci da misalin imani duk wanda Allah subhanahu wataala ne shi da imani sai Allah subhanahu wataala ya bude mai karshe kaga shari'o'in addinin musulunci suna da sauƙi gare shi ba ya ganin su ƙaididdika ne dokoki ne da baibayi ne kakkai wannan kakkai yake daji ke abu ƙirgin shi da yana iya ɗauka amma wanda kuma allah ya da shi da bata sun ga ka yanzu ba a kaza ba a shan giya ba a sauraron waka ba a zama da yan mata ba a gaisawa da su ba a zanna a yi dariya da su ba a rungumar su ba a shan giya ba a shan taba ba a sata ba a cin haramun ka ya yi yawa da kirjin shi ba ya dauka matsatsen kirji ne tare da cewa kirjin shi yana dauka abubuwa waɗanda suka yi wannan yawa amma na shiriri ta da sakarci ba ga su wani ya dauka ya dauki shanki ya dauki zama da mata da zannawa da su da wasa da su da komi da kallon su da rawa da sauraron waka duk ya dauke su suna isan kirjin shi amma musulunci bai da wurin shiga a cikin zokin shi waɗannan ayoyi da muka karanta baki ɗaya tun daga walaula idda kanta jannata suna daga cikin ayoyin da ahlus sunnati wal jama'a suka saba ma yan bid'a da su idan mun ce yan bid'a muna nihin waɗansu yan bid'a waɗanda tun zamanin sahabbai suka fara waɗanda ake ce ma alƙadariya waɗanda su ma suka gasu gida biyu akwai alƙadariya akwai alƙabriya waɗannan ayoyi duka ba su yarda da su ba waɗanda suna tabbatar da mashi'ar Allah subhanahu wa ta'ala da irada ta Allah idan muka dubi waɗannan ayoyi za mu ga wato iradan Allah subhanahu wa ta'ala kashi biyu ce akwai al'iradatul kauniya alƙadariya akwai al'iradatu addiniyatul shar'iyya akwai irada nihi shi ne irada nihi na halitta na kadaran Allah abinda Allah subhanahu wata'ala ya rubuta shi a hukunci zai abu a cikin duniya wannan shi ne abinda ya shafi baki ɗayan abinda zai faru cikin duniya wannan nihi ne na Allah wanda a cikin shi akwai sabo da zunubai Allah ya kaddara sai sun abu a cikin shi akwai akwai imani da Allah subhanahu wata'ala akwai ayyuka masu kyawu duka Allah ya riga ya rubuta su ne wanda za ku gani cikin alkur'ani Allah subhanahu wata'ala na wa idza arada Allah wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira idan Allah subhanahu wata'ala ya ce maka yi nihin mu halakar da wata alƙarya sai mu umarni masu ni'imarta manya-manyan ta shugabanninta da su bi mu su yi biyayya gare mu su zartar da dokokinmu fa fasa kofiya su kuma sai su kiya wannan irada ce kauniya Allah subhanahu wata'ala ya riga ya kaddar haka zai abu wa idza arada Allahu bi qaumin su'an fala maradda la idan Allah subhanahu wata'ala ya yi mugun abu ga waɗansu mutane to babu mai mai da wannan mugun abin da zai sauka gare da wannan cikon wannan aya ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا wannan ma dai irada ce kauniya Allah subhanahu wataala ya riga ya kaddara wani kafiri wani dan wuta ne wani mushriki ne wani munafiki ne to akwai al-iradatu shar'iyya iradar shar'iyya zaka ga duk in iradar fi'ilin irada ya zo a ciki zaka ga yana magana addinin musulunci a ciki kai tsaye kamar yadda ayoyin da ke cikin suratul nisa aya ta 26 zuwa ta 28 yuridu Allahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaykum Allahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima wallahu yuridu an yukhaffifa 'ankum wa khuliqal insanu da'ifa wadannan duka iradodi ne na mi na shari'a yuridu Allah li yubayyana lakum Allah yana nihin dan yayi muku bayani wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum kuma Allah subhanahu wataala yana nihin ya shiryar da ku hanyoyin waɗanda suka gabace ku wallahu alimul hakim wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah subhanahu wataala yana son ya karbi tuba akan amma shaydanu mabiyan shaydanu kafirai makiyan Allah makiyan addinin musulunci suna son mai suna son ku karkace karkacewa mai girma daga addinin Allah ke za ba za su sha maka lahira ba kullum suna ta biyan in kun tsira nan domin tare da shaidan su shaidan na saka musu hanyoyi irin da batar da al'umma daga addinin Allah subhanahu wata'ala wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima yuridu Allahu an yukhaffifa 'ankum Allah ta'ala yana so ya sassauta daga gare ku mana ya kawo muku sauƙi cikin addini duka wannan irada ce shar'iyya Allah subhanahu wataala ya ce ma yuridu Allahu li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun wannan duka irada ce shar'iyya Allah ya yi to menene bambanci tsakaninsu ita irada kauniya kadariya Allah subhanahu wataala yana son ta kuma baya son saboda a cikin ta akwai mai kyawu akwai mara kyawu amma ita irada shar'iyya duka Allah subhanahu wataala yana son ta duka Allah ta'ala yana son irada shar'iyya sallah irada ce shar'iyya Allah ya nihin mai sallah ko kuma ga alhamdulillah muna yi don haka yana son sallah yana son azumi muna azumi Allah subhanahu wataala yana son wannan ibada sannan bambanci na biyu ita irada diniya shar'iyya ba dole bane ta afkuwa tana iya afkuwa tana iya kin afkuwa Allah ya yi nihin bayi su yi sallah ko su zamanto mummune musulmi amma kowa ke zama musulmi kowa ke zama musulmi ba mai yau mutanen duniya kafirai ne musulmi yan kwarori ne a cikinsu kuma allah ya ne haka mana ya so a ce kowa ya yi kowa ya karba addinin musulunci amma ita irada a kauniya kadariya tabbas ta allah ya ne hinka da Allah ya jarrabe ka da cututtuka duk sai san abu cikin rayuwarka babu makawa ko ka yi garkuwa aikin banza ne ko ka sha wani abu dan ya kare ka daga wannan abu in yanzu sai ya same ka bas mutane ba san ba muna da garkuwa muna da masu tsaro amma in kadaran Allah ta zujayewa suke su kyale kadaran Allah ta same kowa yana da mala'ikan da ke tsare shi babu wani wanda baya da wannan mala'ika amma kadaran Allah tana zuwa sai su yayi su kyale kada abinda Allah ya riga ya hukunta su same ka amma tsawon rayuwarka abubuwa da yawa suna zuwa su kauci abubuwa da yawa na nihin su same ka Allah ya hana su ne waɗannan matsara mala'iku suke tsarewa amma idza jaa alqadaru haram wan fakku anka idan kadara ta sai su gudu su rabu da kai amma lokacin da abinda Allah subhanahu wata'ala bai kaddara ya same ka ba ko ya da haka sai ga ya kauce so da yawa za ka ganin wani hadari ga yanan kawai hadari ne kuma sai ga kowa ya wuce sai dai wani ya tsaya ta zage zage ba ta mai amma shi kenan ba abin da aka yi so da yawa za ka ga an yi wata irin gogo jifa daga Allah ya gwada ma ga ta dabta sami ka sai ka kaya haka a wuce mai tsaronka ne ya ture ka sai ta wuce amma in wannan jiwa Allah ya rubuta sai ta same ka bai ya tare ba sai ja daga nan ya koma gehe yana kallo sai an gama ya dawo kuma in mutuwa ce shi ke nan kuma jiya ce kuma ya ci gaba da tsare ka muna da kariya muna da garkuwa muna da rigakafi duka Allah subhanahu wata'ala ya mun shi amma rashin imanin mu da ma'ana dai ita wannan irada din tana iya afkuwa kuma tana iya kin afkuwa sannan irada nihin Allah subhanahu wata'ala na halitta Allah ta'ala bai kaddara shi ba saboda shi yake ni ba a wani shi yake ni ya yi shi saboda wata manuwa ba ita ake ni ba wannan irada din a wata manuwa ce ta daban ita ake ne wace manuwa ce wannan ana nihin wani amfani gare mu wanda in ba don wannan irada ɗin ba da busa wannan umarnin ba an walin duka masu yawa misali iblis allah bai halitti iblis saboda shi ba kawai ya halitti shi saboda bayan shi muminai saboda mu muminai bayan allah allah ya halitti shaidan in ba don shaidan ba mun zanna mana istighfari mun zanna mutu ba in ba don shaidan ba ba zunubi ke ma sai Allah subhanahu wataala ya lije shi da sauran sharrukan da suke hitowa daga wurin shi na babiyan shi duka Allah subhanahu wataala ya lije su saboda mi wata maslaha gare mu ta tabbata mu nuna cikar bautan mu ga Allah subhanahu wataala kama abu ne da ka sani a duniya in babu masu gasa cikin shi ba ka dauka da daraja ba ka so amma kuma mi in aka bar ka kai kadai ba ka jin daɗin ba ko ba ka ɗaukar shi da daraja ba ka ɗaukar da matsayi ba ka san umarnin shi ba sali a ce nan garin kai kadai ne dan kasuwa kowa gari ka yake zuwa ya sai aka ɗauka abin da wani mahimmanci kai ke zuwa china kai ke zuwa america kai ke zuwa turai kai ke zuwa dubai kai kadai ne kai ke kawo kaya duk babu kowa sai dai in ka zo a sayi gari ka haka ɗaukar abin da wata ni'ima babba ce amma dirar da wani ya bulla kana zuwa jana aka ce wani ya ko kai ka turo ya ya zo ya sai kaya da mura to yanzu mutum ya san me za matakin da za a ɗauka yanzu ya gane ni'imar da yake ciki ashe babban ni'ima ce ashe akwai waɗanda suke mai hasada da ke yakanta amma ka san kai kare ne baka ɗauka abin da daraja ba ka jin cewa wata ni'ima ce Allah subhanahu wa da haka da Allah ya bar mu da imani babu shaidan ba mu ɗaukar imanin da wata daraja shi kanshi Allah subhanahu wataala ba za mu gode ba za mu tuna cewa mai gabara ne da mai yahiwa ba to shi yasa Allah ya halicce shi da sauran waɗansu shaidanci da ke hitowa daga mabiyan shaidan amma ita irada shar'iyya Allah subhanahu wataala ya yi ta ne saboda ita kanta yana son ta ya yi ta saboda ita yake ne Allah ya halicci imani da musulunci saboda yana son su wannan shine bambancin da su ahlus sunna duk ayoyin alqur'ani suka bincike su baki ɗaya suka ga haka suke kawai ko dai irada shar'iyya ko irada kauniya kawai su kuma waɗannan likitacci waɗanda ba su amfana da alqur'ani ba ba su taɓa ɗauka alqur'ani ba littafi ne na ɗauka aƙida cikin shi ba kawai sai suka rikice baki ɗaya wasu suka ce irada kauniya ce kawai duniya duk abin da ka kaya Allah ne ya matsa maka mazinaci Allah ya matsa mai kuma Allah ba zai zarge ka wannan saboda shi ya rubuta ne da bai rubuta ba da ba zai yi don me Allah zai zarge bawan shi bayan ya rubuta mai yawa kace kawai haka nan ne tunda Allah ya riga ya rubuta in kaga mutum mumini ba wani kokarin shi bane Allah ya rubuta mishi haka dole ne ko yana so ko ba so sai yayi imani kuma ba ne Allah ba zai yi shi akan wannan saboda shi ya matsa mashi ba wani ma'ana kokari ne na Allah subhanahu wataala su kuma kadariya suka ce a iradar da ke akwai shar'iyya ce kawai iradar ce shar'iyya in ka ga mutum ya yi imani da Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya nihin shi da wannan amma banda kauniya saboda haka waɗanda suka tabbatar da shari'a waɗanda suka tabbatar da kauniya su kuma da sunna duka sai suka tabbatar da duka akwai su rikicewa suka yaya Allah zai kaddara abu kuma ba ya san shi sai suke auna Allah da halittar shi saboda mu halitta da abin da kaga mun yi an mutum ya kirkiro hushi da makami ba dan ba ya so bane saboda yana so ko ba haka nan bane in kaga mutum ya kirkiro kungiya ta barayi saboda yana son sata in kaga mutum ya tara jama'a dan a zangi shaye-shaye a shage a shawuyi saboda suna burge shi kaga wannan mahaluki ke amma shi Allah subhanahu wata'ala yana iya kaddara abu kuma ba san shi saboda mi saboda shi khaliqu ne inna Allah yaf'alu ma yasha abinda ya ga dama yake yi shikenan tunda abinda ya ga dama yake kenan in ya kaddara ba ya ce ba san shi sai mu ce dami la yusalu amma yaf'alu wa hum yusaluna amma su duka sannan sun share waɗannan ayoyi da waɗannan hadisai da za mu gani nan gaba sun imani da su ba ka suka wada cikin masiba ka ce in kaga mutum ya yi abu allah bai san shi ba yanzu ya san shi kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala daga cikin abubuwan da suka tabbatar mu kansu shi na bata da baje mu addinin Allah subhanahu wa ta'ala na gane ya kamata mu tsaya abinda muka karanta daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada ya samu yake shi inda muka yi ba daidai ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ta'ala ya ilmantar da mu abinda zai amfani Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ilimin da zai tsiratar da mu duniya da lahira Allah ya ba mu zaman lahiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alheri bukatun mu musulmi Allah subhanahu wata'ala ya jikan su da gafara Allah ya kai haske cikin kaburburan su ko kuma da muka yi saura a cikin wannan rayuwa ta duniya Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu sa'a ta yi a lahira اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين